ملك يوم الدين يقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
لا يسمعهم إلا أذى وإن قاتلوكم وليوكم أدبارا ثم لا ينصرون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lan yudurrukum illa adha ai su ma'ana su yahudu ba za su iya cutar da ku ba ya ma'ashar musulmina bi shay'in ba za su iya cutar da ku da wani abu ba illa adha sai dai kawai cutarwa wadda take bil lisani da harshe min sabbin wa wa'idin ta su gagga muku maganganu sha'anin zagi ko kuma su dinga muku ku jefa musu wasu maganganu wanda bai kamata ba wa iyu qatulukum idan ma suka yaƙe ku yi wallukum al'adbar za su juya za su juya muku da baya mun hazmi na suna masu rushewa sun malayun saruna alaikum sannan ba za a ce bake su a kanku ba ballakumin nasaru bari ma dai nasara tana gare ku ku ne da nasara alaihim a kansu saboda duk abin da za su yi ba za su ba za su ce ku ba sai dai abin da za su yi su yi da baki kawai na'am
ضربت عليهم الذلة وأنما تفكوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah ya ce duribat alaihim zullatu an sanya musu azullatu kaskanci aina ma su ifu duk inda aka same su ai har su ma wato duk inda aka same su fala izza lahum wala itisama zaka same su basu da wani girma basu da wata kariya illa bi hablin minallahi sai dai ko idan sun zamo wato suna da wata igiya daga Allah wa hablin minan nasi ko kuma sun yi riko da wata igiya daga muminai su ne musulmai almu'minina su ne muminai wa huwa ahaduhum ilaihim bil amani shine alkawarin su da su da musulmai bil amani da amincewa ala ada'il jizyati absaba da jizya ai la ismata lahum ghayra zalik ma'ana basu da wata wata kariya in ba wannan ba in dai ba su su riko da wata igiya daga Allah ba ko kuma su yi riko da wata igiya daga musulmai in ba haka ba to basu da wata kariya wa ba'u bi gababin min Allah dan haka suka juya da fushi daga ubangiji wa durbat alaihimul maskana sannan kuma aka sanya musu kaskanci zalika wannan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sababin cewa su sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah shi yasa aka sanya musu kaskanci wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin kuma suna kace annabawan Allah ba tare da wani haƙƙi ba daman shi annaban Allah ai wani laifi zai yi to haka su yahudu suka yi gashi da ana muhaɗaba ne akan su yahudu da suke zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama ga su kuma ai ba su suka kashe annabawan ba can kakanninsu ne suka kashe annabawa don ya tabbata an ce a rana ɗaya sun kashe annabin Allah ya kai saba'in su yahudu to abin da ya sa ake su wa'annan aka ce su suke kashe annabawan saboda wa'ancan wanda suka yi aikin su ma sun yadda da aikin nasu kuma inda a ce su ma za su samu damar yin haka su ma za su irin abin da kakannin nasu suka yi kaga idan ka duba kenan ashe mutum ya zo da wani mummunan aiki ka yadda da wannan aikin nasa ko ka goya masa baya akan wannan aikin nasa kai ma uba ka shiga cikin wannan aikin aikin ne shi yasa ba a so musulmi ya dinga goya wa ƙarya baya in dai ƙarya ce to ka ka goya mata baya marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika adhafu al-iman haka manzon Allah ya faɗa in ka ga wani mummunan abu to in zaka iya ka canja abin da hannunka idan ba za ka iya ba to ka gyara abin da harshenka in ka ga gyara da harshen ma ba zai yiwu ba to ka nuna kin abin a cikin zuciyarka a gaba ka san wannan abin in nan ma ba zai yi ba kaga in ka bayyana akwai wata matsala to ai da ya ma yi ko yawwa ai ba za hana ka kin abu a cikin zuciya ba yawwa to amma in amma in abu aka zo da munkarin abu kai baka hana ba baka iya hana da hannunka ba baka iya hana da harshe ba kuma ka ba da baya goyon baya akan wannan abu ka nuna kana son wannan abu a kai ma kana cikin laifi na wannan abu na'am shi sa sai mun dinga kiyayewa zalika wannan bima a so saboda saba wasu da umarnin Allah wa kanu kuma sun kasance ya ataduna suna ƙetare iyaka ay yatajawazuna al-halala suna ilal halala ilal harami suna ƙetare wato halal zuwa haram shine ta'addancin da suke yi suna ƙetarewa suna keta alfarmar ubangiji na'am ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يكفرون na'am muje يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allah ya ce laisu sawa'a su ahlul kitabi ai ba su zamo daidai ba ai sawa'an ai mustawina ba su zo dai ba su zamo daidai ba min wato ba- wato laisu min ahlul kitabi ummatun qa'imatun daga cikin su ahlul kitabi din akwai al'umma waɗanda suke mustaqimatun wanda suke miƙe sabitatun alal halki wanda suke tsaye akan gaskiya ka abdullahi bin salamin kama abdullahi dan salamin radiyallahu anhu wa ashabihi da wanda suke irin sahabbansa wanda suke kan imani da Allah da manzon Allah ga su ahlul kitabi ne da can sun yi imani da annabi Isa ko ku annabi Musa daga ba kuma da manzon Allah ya zo ya bayyana kuma sai suka zo su suka yi imani da shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga duk irin yadda ake zancen ahlul kitabi aka faɗin munanan ayyukansa aka faɗin ubangiji ya bayyanar da munanan ayyukansu amma ubangiji sai zo ya ce ba su zamo daidai ba daga cikinsu akwai mutanen kirki kaga wannan zai nuna mana kai ma ba ka zuwa a cikin al'umma ko cikin wasu jama'a don wasu sun yi wani abu mara kyau ka tashi ka yi wa al'umman na kudin gora ga baki daya ka fada musu da fada idan kai haka ba yi adalci ba yanzu ana takadida a cikin musulmai sai a samu su wani abu na rashin kirki sai ka tashi ka ce ga baki ɗin musulmi haka suke in kai haka baka kyauta ba ko kuma matsalan a cikin yanzu yan ɗariƙar tijjaniya sai wasu sa shi wani abu wanda bai kamata ba sai ka ce haka ɗariƙa take sai ka ce duk yan ɗariƙa haka take idan kai haka ba kai adalci ba ya dace a dinga yin adalci a cikin komai mu duba dai nan wajen ubangi tabaraka wata ala ya ce daga cikin ahalar kitaba akwai waɗanda suke ma- wanda suke miƙi akan gaskiya ga san irin su abdullahi bin salamin da sauransu ya tuluna ayatul lahi wanda suke karanta ayoyin allah ana allaili a sasannin dare ai fi sa'atihi wahum yasuduna alhalin su kuma yasuduna suna yin sujjana ai yusalluna suna yi suke yin sallah yu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma sun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga barin mummunan aiki wa yusari'una fil khairati suna gaggawa a cikin a cikin ayyukan alkhairi wa ulaika wa'annan al-mawsufuna bima zukira wanda aka siffanta daga ab- akan da abin da aka ambata minas salihin suna daga cikin mutanen kirki na wa minhum may- man laysu kadhalika a cikin su kuma akwai wanda ba haka ba ba wanda ba mutanen kirki ba nan shi ake cewa ittifaqi wato alqur'an zancen Allah akwai ittifaqi a ciki kaga nan sai aka kawo cewa a cikin ahlul kitabi akwai mutanen kirki to kai kuma da ka gaya ma ai ka san akwai wanda ko ba mutanen kirkin ba to ba sai an kawo masu wanda ba mutanen kirkin ba kai ka san akwai mutanen akwai akwai akasin wayannan din na'am amma ta fa'alu وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi ku wayannan al'umma falan tukfaru ba za a rasar da ku alherinsa ba ma'ana ladansa ba za a rasar da ku ladansa ba bal tujabuna alayhi bari ma za a ba za a saka muku akan sa wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masani ga su wanda suke masu shayin ubangiji na'am
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا حقيقة وإنن دست كافر شيء الله لن تغني عنهم أموالهم dukiyoyinsu ba za su ije musu komai ba ba za su wadatar da su komai ba wala auladuhum haka nan ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai ba minallahi daga ababar ubangiji wa khassahuma bizikri wato an keɓance su da ambato da su ‘ya'ya da dukiyoyi la'annal insana ya dafa wa an nafsihi taratan bifida ilmali wa taratan bil isti'anat bil auladi domin shi mutum wani lokacin zaka ga yana kokari ije wa kansa abu ne da dukiya yanzu in wani abu ya faru na tashin hankali inda kuɗi sai ga ana kokarin a amfani da kuɗi a yi maganin wannan abu ko kuma in wani abu ya zo wanda rai baya su yanzu yanzu da sai a yi amfani da 'ya'ya su taimaka ma shi kenan kai kai maganin wannan abin ka zauna lafiya to shi a gurin Allah ba haka bane shi in ka taɓa gurin in ka taɓa Allah ko ku alkiyama to ina da 'ya'ya da dukiya ba za su amfanar da kai komai ba saboda Allah ba su yake duba ba nan wa ula'ika wa'annan ashabun ne su ne ɗan wuta hun fiya haliduna kuma su za su dawwama a cikinta na'am مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كر أصابت حرث قوم ظلموا حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
masal ma yunfikuna fi hadhihi alhayatud dunya kwatancin abinda su kafare suke ciyarwa fi hadhihi alhayatud dunya a cikin wannan rayuwar duniya fi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallama aw sadaqatin wa nahwiha irin abinda suke ci- wato ciyarwa suke bayarwa su kafare cikin nuna adawarsu ga janabi na sayyidina rasulullahi ko kuma wajen yin sadaka da suke ba da dukiyoyi yin tallafi ne yin alkhairi ne kamar salirihin Allah ya ce kamar kwatancin iska ne fi surrun wanda a cikin iskan nan akwai tsananin sanyi a ciki ko ko tsananin zafi a sabat harsa ƙaunin wannan kuma ita tsananin iskan nan mai tsananin zafin nan a cikin ta ko sanyi sai ya ta zo ta samu wato yabanya ta wasu mutane zalamu an wanda suka zalunci kawunansu bilkufar ta hanyar kafirci wal ma'asiyata da kuma sabawa Allah fa ahlakatu wannan iska duk sai ta halakar da wannan yabanyar falan yantafi bihi dan haka ba su amfani da ita ba فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفقون بها to haka nan duk abin da kafare suke ciyarwa na tallafi ne na menene wannan duk ba za su amfani wannan an ba saboda ba imani yanzu abin da kafare suke a ce wani kafiri ya yi akwai alkawari yana ciyarwa yana ba da tallafi tallafin magani ne tallafin menene wani abu ya same ku malaria ce a kawo muku magunguna duk wannan ba zai amfane su ba saboda babu imani da Allah babu imani da sayyidina rasulullahi in dai ba imanin nan to an samu matsala shi yasa kai musulmi babbar baiwar da Allah ya ma imani da Allah ya baka shi yasa duk musulmi duk musulmi ko ka rasa komai to kar ka dinga ganin Allah bai ma baiwa ba kar ka dinga ganin Allah bai ma baiwa ba musuluncin da Allah ya ma to Allah ya ma komai kuma kai ta gode wa Allah akan haka kai ta gode masa amma da hadari Allah ya baka imani da Allah kai imani da manzon Allah kuma ka shiga cikin damuwa wai ba a yi ma wani abu ba Allah bai ma wani abu wannan akwai hadari zaka iya biyan kuɗin imanin da aka baka zaka iya da a baka duniyar nan a karbi imanin ka ba za ka yadda ba to saboda ka imanin da Allah ya baka ya fiye ma komai su kuma tanka busu da duniyar su wanda ba wani amfana su da za ta yi a nan ne ɗan lokaci kaɗan ne za ta tafi na'am wa ma zalamahumullah Allah ya ce wa ma zalamahumullah ubangiji bai zalunce su ba walakin walakin anfusahum yazlimuna face cewa su kawunan su ma suka zalunta bil kufri ta hanyar kafircewa ubangiji na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة دونكم لا يالونكم خبالا لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ya ayyuhal lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhzu bi danatan min dunikum Allah ya ce kada ku roƙi wato abokan sirri su ne asfiya a zaɓaɓɓunku tuɗuli unahun ala sirrukum wa'anda za ku dinga tsinkayar da su akan sirrinku min dunikum daga waninku kada ku riƙe abokan sirri waɗanda za ku amincewa za ku dinga rufe ƙofa da su kuna aminci za ku yarda da su ku nuna musu sirrin ku su sani to Allah ya ce kada ku riƙi waɗannan fa daga waninku kada ka ruƙa daga cikin su waɗannan yahudin fa shine minal yahud ai gairakum minal yahud wan nasara wal munafiqina la ya'alunakum habalan ai ba sa taƙaitawa gare ku wato wajen barna waddu ma anittum su abinda suke buri shine wahalaku abinda da'iman suke buri su ganku cikin tsanani ai anatakum wa huwa shiddatul badari qad badatul bagaba'u min afwahihim iyayya ta bayyana min afwahihim daga bakunansu bil waqi'ati fikun ta hanyar fada muku waɗila ilmushirki na ala surrukum ta wajen in kayar da kafare a kan surrunku wa ma tukufi su duruhum akbar abinda kuma kirazan su suka ɓoye na ƙiyayya gare ku aka bar shi ya fi girma duk irin yadda suke bayyanawa ba sa son ku abinda yake ƙulla a cikin zuciyarsu na ƙiyayya wannan ya fi kar bayyana lakum al-ayati Allah yace mun bayyana muku fa da hujjoji akan irin yadda su Yahudu da Nasara suke kin ku in kuntum ta'qiluna in dai ku kuna da hankali in dai ku masu hankali ne kun halkanta to falatu waluhum kada ku jibince su su zama masoya gare ku wato alqur'ani ba abin da bai bayyana mana ba duk yadda za ka yi ma'amala ka yadda za ka yi ma'amala da kowa da musulmi wanda ba musulmi ba sai da alqur'ani ya gaya mana kaga nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hane mu gabaran wato karke su su su ahlul kitabi su zama su ne abokan sirrinka ba a hana ka kai ma'amala da su ba dan ya tabbata shugaba sallallahu alaihi wasallama har ciniki yayi da wanda ba musulmi ba manzon Allah yayi wannan zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama Madina shugaba sallallahu alaihi wasallama an san irin kulla amana da yi da mushrikai aka kullin amana na zaman lafiya da su manzon Allah yayi ciniki da su mushrikai ma sun kawo hadiya shugaba sallallahu alaihi wasallama ya karba to amma su yahudu abinda aka hana ka rike su su ne ɗan cikin ɗaki ka tsinka da su komai naka sani kuma ku duba ku gani shi inda aka kaucewa Allah da shugaba sai an gaba daidai ba ko a nan nan ku yi tunanin a irin wanda suka gabata a nan ƙasar akwai waɗanda suka zaɓi ahalin kitabin suka zama abokan sirrinsu ɗan cikin gida da su suke komai ƙarshe ya aka yi ba da su ɗin duk aka halhalaka su ba to haka yake shi duk abin da alƙur'ani ya hane ka to hannu wannan abin in an yi kuwa to shi kenan za a gaba daidai ba kuwa na'am muje
وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنالنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور su ahalar tabi ba a hana ka yi ciniki da su ba su zo kanti ku yi cinikayya su siya ka siya makotanka ne ma'amala duk addini akwai ma'amala karewa ma ake aure daga cikinsu ba a haranta musuli a aure ahalli kitar ba to amma abin da aka hana ka a nan shi ne ka riƙe su biɗana shi ne abokin sirri ka riƙe su su san sirrinka ya zama ka riƙe su su ne wa'anda wato na can cikin ɗaki wanda za ka yi sirrinka duk su sani to wannan an hana ka shi ne Allah ya ce ha antum ula'i halittan bihi faɗakarwa ne yanzu ku wa'annan muminai tuhibbunahum kuke son su liqarabatihim minkum wa sadaqatihim saboda irin kusancin su gare ku wala yuhibbunakum Allah yace ba fa sa son ku limukhalafatihim lakum fid din saboda saba da kuke da su a cikin addini ko kun ga sun nuna suna son ku to wala yuhibbunakum Allah yace ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku mu'minai kun yi imani da littattafan Allah gabaki ɗayansa kun imani da littafin da aka saukarwa annabi Musa da annabi Isa da duk littattafan da annabawa suka zo da su kun yi imani da shi shi sa yace bil kutubi kullaha wala yu'minuna bi kitabikum amma su ba su yi imani da littafin ku ba ku kuma kun yi imani da littafinsu wa idza laqukum idan suka haɗu da ku qalu sai su ce amanna ai mun imani mu ma mun ba da gaskiya wa idza khalau abdu alaikum al'anamila idan kuma suka juya suka ba da baya sai su dinga ciza muku dan yatsa ma'anar kamar nuna irin bakin ciki akan ku ina ma ba ina ma na samu dama akan sa haka zaka ji suna suna faɗa minal gaizi ai shiddatul gadabi saboda tsananin fushi da suke yi akan ku lima ya rauna min itilafikum saboda abin da suke gani na haduwar kanku saboda ka ba sa so su ga haduwar kan musulmai shi yasa duk inda ka ga wato gashi nan ku an kunno da'iman sai ga kan musulmi a rarrabai duk sun turo wannan wanda musulmi bai dace mu shagala da fada da juna ba ga tashin hankali nan a gabanmu bai dace ba ga adawul islamu nan sun nufo musulunci amma mu musulmi mu tsaya mu dinga bugun juna wannan bai kamata ba Allah ce kul mutu bi gaizukum ka gaya musu ya rasulullah mutu bi gaizukum ku mutu da tsananin makarar bakin cikin naku shine fushinku ai ubku alaihi ku dawwama a kansa ilal mauta haƙƙi zuwa mutuwa fala tarau ma yasurrukum ba za ku taɓa ganin abin da zai faranta muku ba inna Allah haƙiƙa Allah alimun bi zatu sudur masani ne da abin da kira da suka tattare ai bi ma fil qulubi da abin da yake cikin zuciyoyi wa minhu ma yadmuruhu haula'i daga ciki akwai abin da su wa'annan wato suke koyewa a cikin zuciyoyinsu na'am
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تحسنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تسئ إن تمسسكم حسنة idan wata ni'ima ta same ku shine yace ni'imatun ka nasarin wa ganimatan kuma kuka samu nasara ko kuka samu wata ganima ta su'uhum wannan abin yana bata musu rai wa in tusibukum sayyi'atun idan kuma wani abu mummuna ya same ku ku muminai ka hazimatun wajadabin kamar fari ko karayar yaƙi ya farahu biha sai su ringa farin ciki da wannan wa in tusbiru wa in tasbiru Allah ya ce idan kuka yi haƙuri ala azahum akan cutarsu wa tattaqullaha kuka ji shayin ubangiji fi mawalatihim a cikin irin yadda kuke mu'amala da su wa gairaha da waninta wal to la yadurkum kaiduhum shay'a wato kaidin su makircin su ba zai cutar da ku komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit ubangiji mai ritsawa ne ya ritsa dukkanin abin da suke aikatawa ma'ana alimun masani ne fayu jabihin bihi kuma Allah zai saka musu da shi na'am وإذ غدوت وإذ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم مجيء إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ma'ana ka ambata ya rasulallah wa izga dauta a yayin da ka yi sammako min ahalika daga gurin ahalinka nan malaman tafsiri sun ce nan ahal din ana nufin sai da aisha shi ne su minal madinati lokacin da shugaba kai sammako ka fita da gurin ahalinka da ɗakin sai da aisha ma'ana minal madinati ka fita daga cikin madina tuba wi'ul mu'minina kana wato saukar da mumini su ne sahabbai kana a ajiye su maƙa'ida lil wato a guraren guraren tsayawa lil'itali na yin yaƙi, wallahu, Allah, sami'ul la'aƙawalikum, mai jin faɗinku ne, alimun bi a hawalikum, kuma masani ne bi a hawalikum da halayenku. Wannan shi ne mala ya ce wa huwa yau Uhudin, wannan kwa ya faru ne wato a ranar Uhudu, kamar yadda kusan jamhurin masu tafsiri suka tafi cewa wannan ayar wato ta sauka ne a kan sha'anin uhudu lokacin da shugaba sallallahu shi sa fas da yake cewa shi ne ranar uhudu harajar nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfin au illa hamsi na rajulan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum dubu ko kuma wato dubu babu hamsin wal mushriku na salasata alafin su kuma mushrikai su su dubu uku wa nazala bi shi'ibi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sauka a nan kwari da yake nan uhudu yawma sabti a ranar asabar bakwai ga watan shawwal shekara ta uku da hijira waja ala zaharahu wa askarahu ila uhudin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sanya bayansa da kuma wato rundunarsa wato ya sanya su zuwa uhudu ma'ana ya ba wa uhudu baya ya fuskanci kafirai wasawa su fufahum shugaba sallallahu alaihi wasallam ya jera sahun sahabbansa wa ajlasa jayshan min rumati ya ajiye wasu da ake ciwo rumatu maharba wa ammara alaihim abdullahi bin jubairin ya shugabantar da abdullahi dan jubairin akan su anan kan wato dutsen shi jabalin rumatu shugaba ya ce musu ku dinga harba musu kibiyoyi ku bari su zo inda muke ko kun ga mun yi nasara ko mu aka rinjaya to kada ku ba kan wannan dutsen wannan kuwa kuwa shi uhudu kamar yadda aka sani wato don tun san da aka yi badar bayan irin abin da ya faru a cikin badar aka kakkashe kafare aka kama wajen mutum saba'in aka kashe su abuja nan aka kama ribatattu to su mushrikai suka yi sai da aka yi shekara suna zaman makoki a maka saboda tashin hankalin abin da suka gani kuma suna ta shiri suna ta shiri su zo su dandaniyar daukan fansa to shine a shekara ta uku da hijira kafirai su- abu sufiyana yana jagoran suka nufo madina sun su mutum dubu uku wanda da suka zo madina a ranar juma'a bayan an sallar juma'a labari ya zo cewa ga su su wa'annan kafirai sun zo shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa domin ubangiji ya ce wa shawurhum fil amri ka nemi shawarar sahabbai a cikin dukkanin al'amari wasu suka suka ba da shawarar suka suka ce ya rasulullah muna ganin kawai a fita musamman wanda ba su halarci badar ba wasu kuma sai suke ganin cewa kar a fita a zauna a ciki su shigo madina in sun shigo madina mu mun san irin hanyoyinmu na madina saboda haka idan suka shigo yara ma da mata sun ishe su wani lokacin suka fada ma ban san ko baya bullewa ko yana bullewa ba to daga cikin wanda suka ba da shawara kada a fita hadda abdullahi bin ubayy bin salul gashi kuma munafiki ne saboda haka karshe dai wanda shawarar da aka ba ta cewa a fita da zala ya karbi shawarar su an ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida bayan ya shiga gida ya dauko sarki ya sa ya dauko kwalkwali ya dora a kansa ya dauko wani dogon mashi an ce ya rike mashin nan an ce maza Allah yana fitowa sai ya hanyar uhudu sai bayan ya shiga sahabbai suka ga "Ah, to ai ya dace mu miƙa lamarin zuwa Allah da annabi to bayan da suka je suka bujarwa da shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa suna ganin a kuma dai bi yadda aka yi maza Allah ya ce to ai bai kamata ga wani annabi ya sanya kayan fada ba sai an gabza an ce maza Allah sai ya hanyar uhudu an ce da ba su toba ko shi shi kaɗai ne zai iya zuwa tinkare su sallallahu alaihi wasallama to an ce da ya fito sahabbai suka to aka nufi uhudun to a- da aka tafi shi suka bata da jama'a wajen mutum dubu ɗaya sahabban manzon Allah su kuma can kafirai su su dubu uku to a nan ne shi abdullahi bin ubayyin bin sulalin akwai tawagarsa na munafikai kusan mutum ɗari uku saboda haka launa alamu kitalan lattaba akum lattaba anakum ai da mun san yakin za a yi to ba yakin za a yi ba haka dai suka dinga abubuwa na nufaka saboda haka sai ya juyo da mutum 300 kaga sahabbai sun zama su su 700 kenan bazala sai ya tafi da su ko 700 ba 50 bazala sai ya tafi da su to shine da shugaba sallallahu alaihi wasallam aka je Uhudu sai ya rarraba rundunarsa alayhi salatu wassalam sai ibi mutum kamar hamsin sai ya ɗora su a kan wato nan kan dutse inda aka cewa nan nan wani dutse a nan uhudu ya ce musu ko ne ya faru kada ku safo da kan wannan dutsen sannan kamar yadda aka sani wato ya kakkasa rundunar gida, gida biyar shine ake ce mata hamisu akwai waɗanda suke wanda suke saƙatu wanda suna da gaba suna da ka gaba akwai kuma kalbul jaishi wanda su kuma su ne a tsakiya akwai janahani wanda suke nan gefe da gefe akwai kuma wasu daga baya sallallahu alaihi wasallama wato ta nan zaka zaka san cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya ba mu dukkanin kamala wani zaka same shi masallaci ne akwai sallah amma in yazo harkar yaki bai iya ba wani zaka same shi akan harkar da'awa nan ya kware amma ko wani fannin ba nasa bane addi al'umma haka ne kowa zaka samu akwai abin da ya kware amma shi ko manzon Allah duk siffofi na kamala Allah ya tattara masa shi zai koyar da yadda ake sallah in ya tsaya yana kiyamun laili kafafuwansa har daga suke saboda kiyamun laili in an zo gurin yaƙi nan ma shine kwamanda shi zai shirya yadda za a yi yaƙin in an zo wajen harkar gona shi zai nuna yadda za a yi ilimin gona in an zo wajen ilimin yadda ya, ya, ya halittar mutum take nan ma shi ne masani duk wani fanni in ka ɗauko manzon Allah shine ƙarshe a wannan fannin Allah ya sanar da shi wannan shi yasa babu mai kamala irin ta annabi to kaga nan wadan sai ya tsora su wa'annan su su hamsin din nan akan wannan dutse sallallahu alaihi wasallama to mu je shine yace ubangiji yake cewa izham mabba'i fatani minkum a yayin da wasu jama'a jama'u guda biyu daga cikin ku wato suka yi nufin an tafshala su yi rauni ya zama sun yi rauni an alƙitali gabarin yin yaƙi wa tarja'a su koma lamma raja abdullahi bin ubayyin yayin da shi abdullahi dan ubayyin ya juya almunafiqu munafiki wa ashabuhu da sahabbansa wa qala alama naqtula anfusana dan me zamu dinga kashe kawunan mu wa auladana da ayayen mu wa qala la abi jabir la abi jabir sullami alqa'il lahu ya fada ga abu jabir wanda yace masa anshirkum allah ya ce ina muku makiya ga Allah fi na biyukun a cikin annabinku wa an fusukun da kawunanku sai suke cewa launa alamun kitalan latta ba'anakum ai da mun san yaƙi za a yi da mun bi ku fa sabbatahumullahu wa lam yansarifa dan haka su wa'annan tawaga kwaya biyu sai sai su ne banu salama su ne su banu salama wato sai ubangiji ya tabbatar da da digadigensu ba su juya ba shine yace wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin su ai nasuruhuma shine mai taimakon su mai taimakon su su wayannan jama'a guda biyu da suka suka yi nufin da su juya ka san lamarin Allah yanzu yaƙi ne an fito mutum dubu ɗaya za su tunkari mutum dubu uku sai mutum ɗari uku suka juya yanzu ɗari bakwai ne za su tunkari mutum dubu uku ai kaga ba ƙaramin abu ba ne shi yasa ba waɗanda suka ga lamari irin sahabbai shi yasa su subanu subanu waɗannan tawaga ƙwaya biyu subanu salama suka nemi su juya da baya to sai Allah kuma ya dace su ba su samu juyawa ba Allah ya taimake su shi yasa Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shi ne majibuncinsu nasiruhuma ai mai taimakonsu shi sa Jabir bin Abdullahi Ansari yake cewa mu danginmu a cikinmu wannan ayar ta sauka yace amma ni ba zan so ba a ce wannan ayar da ta sauka ba ta sauka ba ni daɗi na ji in ji Jabir da aka ce wannan ayar ta sauka duk da gashi a farko an ɗin kamar rarakon su ai aka yi an ce sun yi nufin su yi rauni ga barin fita yaƙi da manzon Allah amma yace saboda aya ƙarshe Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah mujibincin su yace ya ji dadin saukar ayan nan wa Allah falyatawakkalul mu'minun to mu'minai da Allah ne ya cancanta su dogara liyasqu bihi su aminta da ubangiji duna gairihi ba wai waninsa ba na'am
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ونزل wannan aya kuma ta sauka lamma huzimu lokacin da su sahabbai aka same su da karai yaki tazkiran lahum bi ni'matillahi saboda a tunasar da su da ni'imar Allah saboda lokacin da aka zo bayan manzo Allah ya karkasa su tashin farko akwai wanda ake ce masa sibaku kamar yadda ya zo a ruwayar bukhari sai ya fito yana halmin mubarizin ko akwai wanda zai zo mu yi fito na fito sai na hamza sai fito gare shi ya ce ya kai ɗan umma ammarin wadda wadda take uwarka muqatta atul buzuri sai gagga masa ma maganganu ato hadullah wa rasulahu sai na hamza yace yanzu kai kace yaki da Allah da manzon Allah yace fa kana ka amsu zahibi kan kace mai wannan sai na hamza ya dauke shi sai ya zama kamar jiya sai labari wanda kuma daman akwai shi na jashi wannan wannan washi tun wato jubairu bin mul'imin saboda a badar shi na hamza ya kashe du'aimatu bin addi bin hiyar du'aima don haka sai jubairu sai yake ce masa idan ka kashe hamza to kai ɗani saboda haka to tun da aka fito yaƙi bayan an yi wannan fito na fito din nan sai kuma yaki sai sai hautsi ne kankace ne wannan sai ga kafirai sun shara da gudu cikin razani sun su dubu uku fa kafirai musulmai su su ba su ɗari bakwai ba aka kashe kafare kusan mutum goma sha shida ko sha takwas a wannan karan saboda haka su na kan dutsen nan wanda shugaba ya ce kada ku sauko ko mun yi nasara ko ba ku ga ko mu aka yi rinjaye akan mu kada ku sauko saboda haka sai suka ɗauka an gama yakin saboda haka sai suka sauko sai abdullahi bin zubairin ya ce ya ce fa kada mu sauka suka ce a ai an gama yakin saboda haka sai suka sauko ƙasa suka shagala da iban ganima to Allah da Allah kuma annin yi abin da su kuma kafaran a lokacin Khalid ibn al-Walid yana cikin kafarai amma fa yanzu daga cewa radiyallahu ta'ala anhu ina yar Allah ta riske shi su ikirma ta dan Abu Jahil lokacin shi ma yana cikin kafarai ai da suka ga na kan dutsen nan sun sauko da suka yo da runduna suka zago ta bayan dutsen su suka yo kan sahabban manzon Allah to annan ne aka yi abin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai da aka shi sahabban manzon Allah kusan mutum 70 annan ne take sai da aka dafa gorin shugaba sai da aka dafa fuskar shugaba sallallahu alaihi wasallama kashe sayyidina hamza wannan lokacin shugaban sallar zama ya tsaya a kansa sai da ya zubar da hawaye yana muke to shi ne abin da ya same su shi ne sahabbai hankalinsu ya tashi to shi ne Allah yake ce musu ai walakar nasar kuma Allahu bi badare hakika Allah ya ce muke ku a badar maudu'un baina makkata wal madina shi badar waje ne tsakanin makka da madina wa antum azilla lokacin kuna cikin halin rauni ma'ana bukku da yawa a wannan lokacin duk illatin adadi lokacin ba yawa babu makamai Allah ya ce muke ku fattakullaha ku ji shayin ubangiji la'allakum tashkuruna ko cewa shi za ku godewa wato ni'amahu ni'imominsa na'am
إذ تقولون ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين كتنا da ya ce walaƙan nasarukum Allah bi badar haƙiƙa Ubangiji ya wato ya taimake ku a badar istaqulu a yayin da kake cewa muminai alan yakfiyakum an yumiddakum yanzu ubangiji ai ya isan muku an yumiddakum ya wato ya muku madadi shine ya taimake ku ubangijin ku bi salasata alafin da mala'iku dubu uku bi salasata alafin da dubu uku minal mala'ikati daga cikin mala'iku munzalina ababan saukowa ko munazzilina bit tahdif wat tashdidi bala haka ne ubangiji yakfikum zalika ya isan muku da wannan wa fil anfali a cikin suratul anfali kuma bi alifin da mala'iku dubu la'annahu amaddahu awwalan biha domin farko ubangiji ya musu madadi da mala'iku dubu sun masarar salasatan sannan kuma sai suka koma dubu uku sun masarar hamsatan sannan kuma sai suka komo dubu biyar kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa in tasbiru bala bari dai ubangiji ya isan muku wannan in tasbiru idan kuka yi haƙuri a laliƙa'il aduwi kan haɗuwa da maƙiya wa tattaqullaha kuka ji shayin ubangiji fil mahalifati a cikin sabawa umarninsa wa ya tukum su mushrikai suka zo muku min faurihi a cikin lokacinsu ko a cikin tashin hankalinsu wannan yimdudkun rabbukum to ubangiji zai muku madadi bi hamsata alafin da mala'ika dubu biyar da dubu biyar na mala'iku musawwamina ababen yi wa alama ko ko musawwamina wanda suke da alama wa kar sabaru kuma kaga abadar din ai sun yi hakuri wa andazallahu wa adahum ubangiji ya zartar musu da alƙawarin su da an qatalat mu'ahumul mala'ik mala'ikatu ta yadda mala'iku suka yaƙi da su ala khailu bulikin akan wasu wato dawakuna wanda suke masu sofanin haske alaihim ama'imu sufur akwai wasu fatsi-fatsin raunuka a kansu aubibin arsaluha da suka saki raunukan nasu bayyana katafiyin tsakanin kafadunsu na muje
بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله wannan daɗi da ubangiji hmm?
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم wa ma ja'alahu Allah wannan dadi da ubangiji ya muku da wayannan mala'iku ubangiji bai sanya shi ba illa bushra lakum sai do ko dan bushara gare ku bin nasari da yin nasara wala tadma inna qulubukum domin kuma zuciyoyinku ta nutsu bihi da shi dan waman nasaru sai Allah ya ce dan haka ita kuma nasara bata zamo ba illa min indillahi sai daga gurin ubangiji al-aziz wanda yake gwani al-haki al-aziz mabuwayi wanda yake al-hakim kuma gwani na'am ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين ubangiji bi yayi muku wannan ne liya qata'a domin ya halakar da tarafan wa- wani yanki minan lazina kafaru daga wayannan da suka kafirce wa Allah bil qatali ta hanyar a kashe su wal asari da kuma riba cewa aw yakbitahum ko kuma ubangiji ya kaskantar da su bil hazimati ta hanyar wato wato aru- eh, bil hazimati fayanqalibu su juya ha'ibina suna tababbu na'am kaga lam yanalu ma ramahu kaga ba su samu abin da suka nufa ba na'am ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون wa nazalat ita ma wannan aya ta sauka lamma kusurat ruba'iyatuhu lokacin da aka samu ruba'iyar shugaba sallallahu alaihi wasallama ma na hakorin sa na kasa shi jawjawu aka samu fuskarsa yau uhudin a ranar uhudu wannan la'anan ne dan qani'atu Allah ya ƙara tsine masa shi ne wato ya taɓa fuska ta shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma utubatu dan abi waqas shi ma Allah ya ƙara tsine masa shi kuma shi ne ya taɓa wannan haƙorin na ƙasa na shugaba sallallahu alaihi wasallama to a cikin uhu da aka yi wannan wanda a ranar har wato wato wato a- talhatu bin ubaidillahi ya yi bajintar da ba a taɓa gani ba saboda akwai daga cikin shi kafaran yi wani ƙaton haka don musulmai su abka ciki shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo ya sauka a cikin wannan wajen da ya sauka a ciki kafirai suka dinga ruwan kibin wannan nahiyar inda shugaba yake dalhatu ubaidillahi shi ya zo ya kare shugaba da bayansa duk kibiyar da ta zo taba bayan dalhatu bin ubaidillahi ta dinga yi aka dinga saransa aka dinga saransa wanda har sai da ta kai akwai kaisu yadda yazo cikin ruwayar bukhari yace naga hannun ra'aiti yadda dalha shalla'a yace karshen rayuwarsa hannunsa ma a shanye shi shi dalhatu saboda wannan hali- hannun ya ka- ya kara annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru kenan a wannan lokacin wanda har ta kai sahabbai sun shiga tashin hankali wanda bayan yaƙi ya nutsa ne ya lafa abu sufiyana sai da na hamza lokacin ya yi shahada wahashi yadda ya zo ruwayar bukari damun wani mashi ya tanada sai na hamza yana fagen fama yana ta zubar da kafarai ya san ba zai iya gaba da gaba da shi ba wane shi ya dinga ɓuya daga nesa daman ya tirenin ya wurgo mashin nan ya samu sai da na hamza amara sai da hanzu wane mutum subhanallah sai da hanzu bashin ne ya wuce ta baya nan ya faɗi sabon manzo Allah suka yi shahada kusan mutum saba'in to a nan ne abu shi wannan wannan abu safiyana sai ya taso ya dinga cewa a fikun sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama a fikun ibn abi kuhafa a fikun ibn al-habbab shin a cikin ku sai ya faɗi sunan shugaba wai akwai shugaba a nan shin sai abubakar yana cikin ku umar yana can- yana cikin ku mazala sai ya ce la tujibuhu kada ku amsa masa sai ya ce amma ha'ula'i karkuculu wasu ya ce wa'annan da ya ambata duk sun riga sun kwanta dama sai ya ce kuma ubal hubal ya faɗi sunan gunki manzala sai ya ce ajibuhu kun ga cishin habara saboda nan Allah aka ambato sai cishin mazala ya motsa saboda an taɓa ubangiji ya ce ku amsa masa sai na umar ya ce ya rasulullah me za mu ce masa ya ce ku ce Allahu ala wa ajallu sai Abu Sufyan ya ce lana uzza wa la uzza lakum ai mu muna da uzza ku ba ku da uzza ka ji mashiririci a wannan lokacin wanda yanzu kuma sai daga ce radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullah me za mu ce masa ya ce to a ai mu Allahu maulana wa la maula lakum to nan abu sai na Umar ya ce abin da zai bakanta ma yana nan Allah ya wanzar da su ya wanzar da su abu sufyan ya ce to za ku ga an yi musula saboda an yi wa sahabban annabi musula kamar sai na hanza an yanke makunnansa hindu ta buɗe ƙirjinsa ta ciro hancinsa an cire marmaza kukan al'aurarsa ya ce za ku ga an yi musula in ji abu sufyana ni ba ni na ce ai ba amma fa bata bakanta mun ba ta ji abin da ya faɗa kin to yin wannan shi ne maza Allah ya dinga cewa kai fa yufluhu qauman hadubu wajha nabiyihim bid-dami ta yaya mutanen da suka wato sanya jini a janabin fuskar annabinsu ta yaya za su rabauta har manzo Allah dinga yin addu'a Allahumma al'an safwana ubangiji manzo Allah dinga addu'a kan su Allah ka la'ancuwa ne ka la'ancuwa ne su wayannan kafira to akan haka ne sai wannan ayar ta sauko Allah ya ce laysa laka min al'amri shay'un wani lamari wani abu na wani lamari ai ba a hannun ka yake ba ya rasulallahi bal al'amuru lillahi shi lamarin yana gurin Allah fasbiru ku yi haƙuri Allah ya saukar da wannan ayar au ya tuba alaihim har izuwa ran da ubangiji zai karɓi tubansu au yu azibahum ko kuma ya azabtar da su fa innahum zalimuna haƙiƙa su azzalimai ne shine nan imamu sawi yake cewa ma'anan nan لا تملك لهم نفعا فتصلحهم ولا ضرا ma'ana wato amfanar wasu wato amfanar da su ubangiji kuma nufi kamar amfanar wasu ba a hannun ka yace ba balantana ka gyara su wala darran ko kuma wato cutar wasu ba a hannun ka yace ba balantana ka halakar da su ubangiji sai ya kore wannan ya ce minal ijadu wal idani ta hanyar samarwa da rasarwa amma manta fa shi fa duk komai na Allah na annabi ne shi zancen Allah tanazzuli ne Allah kuma shine shine az-zahiru shine al-batinu yawa ubangiji tabaraka wata'ala yana muhadaba da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin wasu tajalliyatu na ubangiji wato da wasu wato wasu wasu yadda maza na nufin kamar irin yadda nau'in zantattuka da ubangiji yake yi da wasu tajalliyatu dukkaninsu mazala shine mazharinsu yawwa don haka imamu sawi sai yake cewa amma ta wajen dalala nan wajen yana nufi wajen samar da shari'ar wajen halitta shari'ar da wajen rasar da ita ai damun Allah shine mai halitta shine mai rasar da abu amma wajen alfarma da wajen ayi alfarma ko a bada alfarma to wannan Allah ya sanya shi a hannun annabi in ji imam musawi kar ka ɗauka saboda kaji ubangiji ya faɗa nan wajen to shi ne ya ce wannan ta wajen rasarwa ne ko samarwa daman Allah shi ne mai halitta shi ne mai rasar da abu amma ya ce min haisu dilalatu wa shafa'ati ba huwa dalilin shafi'u almushafa'u amma ta bigiran shiryatarwa da alfarma da abada alfarma wannan kuma yana hannun annabi shi Allah ya bawa ja'alallahu mafatiha khaza'ilihi biyadihi domin dukkanin mu bude na taskoki ubangiji ya sanya su a hannun annabi shine mabudin imani to a ba mun karanta a hadisin isra'i ba da aka buɗe ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce da aka ce famuliya imanin wai hikimata duk imani da hikima sai aka rufe aka zuba shi a cikin ƙirjin manzon Allah kaga duk inda ka ga wani imani ashe ka samu ne daga wato daga manzon Allah duk imanin halitta daga annabi ne na annabawa na mala'iku tun da ce famule imanin wai mata ashe duk daga annaba ne in kaga wata shiriya to duk daga shi ne saboda shi ne dalili zuwa ga shiriya shi ne mabuɗin alhairai shi ne mabuɗin imani shi ne mabuɗin taskoki na zahiri da na baɗi mabuɗin arziki ne mabuɗin taska ta imani ne ta shiriya ne ta rahamar Allah ne duk manzon Allah shi ne mabuɗinta shi ne ce faman za'ama annan nabiyya ka ahadin minan nasi la yamliku shay'an asalan wala naf'a bihi la zahirin wala batinin fa huwa kafirun yace duk wanda ya raye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kowa ne wai mutum ya raye cewa shugaba ba zai amfani ba kamar kowa ne yace to la zahirin wala batinan imamu sau yace fa huwa kafirun duk wanda ya raya haka kafiri ne khasirud dunya wal akhirah yayi asara a duniya da lahira kuma ya kafa wai dalili da wannan ayar yace to wannan ya taɗi duk wanda ya haka shi ubangiji yanzu ba ubangiji ne yake cewa qul inna ma ana basharun muslikum yake faɗa a cikin haƙƙin manzon Allah ga musu ya rasulullahi ka ce ni mutum ne irin ku ai ya faɗa a wajen kuke cewa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi haishi. illa umamun amsalukum babu wata dabba da take tafiya a ban ƙasa ko kuma wani tsuntsu da yake tashi da fakafikansa face al'umatai ne irinku duk wata dabba da take tafiya Allah ya ce al'umatai ne irinku to sai ka ce kai ɗaya kake da kyankyaso ai dabba ne ɗaya kake da jaki kai ba ɗaya ba ne to saboda haka dan ka ji Allah ya ce inna ma ana basharun musulukum to kuma ai ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah ce inni lastu kamislukum ni ba irin ku bane ko inni lastu ka hayatukum siffata ba irin taku bane saboda haka manzon Allah ba irin kowa bane dan kar a ji irin wannan mutum ya daidaita manzon Allah da wani abu ko kuma mutum wato ya ga wani ya sauke wata daraja ta manzon Allah mutum ya halaka shi Allah shine rabbul izzati saboda haka yadda ya ga dama yake yi irin wannan akwai zan cika a cikin alkur'ani wanda Allah yake magana da manzon Allah wanda malamai sun ce amma muradi waninsa kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na faɗa shine ma'abucin kamala zahira da baɗina komai yanzu irin wannan abin da ya faru a Uhudu an nuna girman shugabayi da irin kamala ta manzon Allah baka ji abin da busiri yake faɗa ba yake cewa muzhirin shajjatul jabina alal bur'i kama azharal hilal bara'u sutural husni minhu bi husnin fa ajab li jamalil lahul jamalu wiqa'u yana magana akan badar yake cewa shine wato mai bayyanar da wannan abin da aka yi a fuskan nan tasa wato a uhudu wannan ta fuskan nan tasa da aka yi shine sai yace kama azharal hilal bara'u sai ce wajen sai ya zama yadda ka san irin dare a farkon wata in ya bayyana da jinjirin wata yayi ce dare irin farkon wata gari ya yi duhu jinjirin wata ya batu ba sai ga jinjirin watan ya fito da wani haske ba a cikin duhu ya ce sai ga fuskar manzan Allah ta ƙara wani haske sai ya ce ashe wani haske wani kyau ne aka rufe shi da wani kyau shi ne ya kawo wani misali ya ce kai ka ce kamar bishiya ce ya ce a je a ɗaye ɓawanta idan ka ɗaye me za ka gani ba wani irin fari za a gani ba ya ce to wannan abin da aka yi a fuskar manzan Allah da taɓa haƙorinsa da aka yi sai wata irin jamala wata irin kyau kuma ya daɗa bayyana a tare da shi sai a ga ashe ashe wani kyan nema a rufe a tare da shi haka imam busiri ya faɗa sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah suna ganin zauna kawai lokaci ya yi to wanda suka san suna zaman wazifa